wow.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a shida ga watan zulqa'ada shekara ta dubu da dari hudu da talatin da uku bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma ashirin da daya ga watan tara shekara ta dubu biyu da sha biyu takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna da jami'u sahih kafin darasi na yau ba laifi idan da 'yan tambayoyi suna iya gabata na'am نعم tambayar ɗan uwa shine dangane da ma'anar wasu jumloli guda biyu daga cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul nisa wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا tambaya ta farko shine da Allah ya ce wal jaril junub was sahibi bil jam sune tambayoyin shi abinda ake nufi da al jarul junub shine makwabci wanda yake na kut da kut me ake nini da makwabci wanda yake na kut da kut wannan wannan makwabci wanda yake na nesa bayan ya ce wabil walidaini ihsana wabi zil qurba wal yatama wal masakini wal jari zil qurba wal jari junub abinda ake nufi da aljarul junub shine makwabci wanda yake na nesa da kai iya abinda yake tsakaninka da shi makwabtaka amma ba ku da wata alaka ta danganta tsakaninka da shi shine ake kira da aljarul junub an gane ko akwai makwabtaka tsakaninka da shi in ma makwabtaka ta gida ko kuma makwabtaka wadda take ta rumfa a kasuwa ko kuma makwabtaka wadda take ta wurin zama ɗaya wato a masana'anta misali wannan kenan shine ake nihi da makwabci wanda yake na nesa wanda ba zumunta tsakaninka da shi amma akwai iya abin da ya hada ka tsakanin shi hada ka tsakaninka da shi ita ce makwabtaka abin da ake nihi da as-sahibu bil jam anan maganganun malaman tafsiri sun yawaita wasu suka ce abinda ake nihi a nan ita ce mata wasu malamai suka ce abinda ake nihi shine wato makwabci wanda yake abokin bulaguro shine ake nihi da wato wasahibu biljambi to duka dai waɗannan maganganu za su iya shiga ƙarƙashin ayar ko ma wane ne dai yana daga cikin wannan aya mace makwabciya ce ko mata wuce makwabciya sai ma a ce yar uwa ce haka shi ma mutumin da kuke cikin halin tafiya da shi shi ma dai makwabci ne yana da haƙƙi a kanka shi ne ake kira wa sahibi bil jambi in ma ka ce mace ko kuma ka ce matafi aboki wanda yake na bulaguro na'am wala akwai wani mutum da ya je wajen aiki ana bara mota ka a wanke ba kuma wannan ruwan da muka tuka aiki zai kare shi ya na ya na ya bara mota ka wanke ka lokaci zai lokaci kan mutum ya bara mota ka wanke shi to kuma ruwan abu ga na sarvis ne ya ci dole ya halatta ba
wai kamar misali ma'aikata ka ba da motar ka a ɗau ruwa wanda yake na ma'aikata a wanki ya halatta ko bai halatta ba wannan ya halatta saboda ɗan abu ne wanda yake na amfani wanda ba za a iya yin ruwa da shi ba an gane ko inda a ce ɗauka ne za ka yi ka ringa saidawa ko kuma a nan kai ma'aikatar in ba ka da aiki shi kenan duk wanda yake da buƙatar a wanke masa mota sai ka wanke mota a biya ka to wannan in ka mai da wannan abun a matsayin sana'ar ka shine bai ya halatta saboda ba ruwan ka bane ba ruwa na hukuma ne na jama'a ne amma haka kai da zaka ba da motar ka a wanke maka da ruwan ma'aikatar wannan wannan ya halatta ko da kullum za a wanke maka saboda dan abu ne wanda yake bai taka kara ya karya ba wanda ba a iya yin ruwa da shi alaikum salam alwan dan wani yake tambaya yake cewa sun fito daga daji ne sun zo bakin gari to abokan da na shi kuma lokacin sallah ne ma'aikata sun kare su sai ce ko kalli ke mama su sallah dan kar lokacin sallah ne su yanzu abokan da suka ce a ke mama ba ta kama su ba anan sai ga suna sun kare gari to shi ne yake to ya ne
idan lokacin sallah ya kama ka a inda babu ruwa kuma kana tsoron kafin ka je inda za ka samu ruwa lokacin sallah zai fita to iya abin da yake kanka shine ka yi taimama ka yi sallah amma idan kana tsammanin samun ruwa nan gaba kafin lokaci ya fita to ba za ka yi taimama ba a farkon lokaci ka yi sallah sai ka jinkirta lokacin da kuka je kuka samu ruwa kuka yi arwalla in ya so ku yi sallah amma in ka tabbata kafin ka je inda za ka samu ruwa lokaci zai fita to iya abin da yake kanka kai ke mama kai sallah na'am karin bayani na amma lokacin da karfe ɗaya sai kafin zai so a fi da rabi haka kafin ta samu sai da bari kuma ya wuce maganar kayyade lokaci babu ana abin da ake nihi dai ba maganar ka kayyade da wata awoyi ko wasu yan mintuna shi iya abin da zaka kalla fitar lokaci lokaci zai fita ko ba zai fita ba kafin in je inda zan samu ruwa shine na'am lokaci ake magana ko kuce wajen da yake a
fitar lokaci za a amfani da shi ko kuma kuce wajen yawa abinda za a yi amfani da shi fitar lokaci ba kurcewar jam'i ba kurcewar jam'i bai ya halatta ma mutum yin taimama domin karaski jam'i an gane ko fitar lokaci a nan shine ake lura da shi alaikun salam wannan kamo da suke jan banda kuma sai su fitar su kira wani ma'aikaci ya zo ya musu tar don kar su tafi ɗigewa shi kuma menene ne sai
wai misali ka ja kwantar sai ka kira ma'aikaci ya makatar wai don karkaci kuɗi da yawa abinda nake tsammani ai shi yin tarma yana daga cikin ƙa'idodi waɗanda suke na ita kamfanin waya tar yin tar ba ba na don ka cikin jawa
eh yin tar ba don ka cikin jawa ne
ɗaukan matakai ne wanda yake kamar na kiyaye hadari awo ya haka sosai waye da shi an yi wannan wanda ake zuba gawayi a sa akwai wanda ake na daban wanda kuma bai yadda za a kwantar ki ya juya ba sai ka ba mutane unguwa mafi yawa
to in akwai wani nau'i wanda yake misali na hana kwantar ya tafi kamar yadda yake a ka'idar yadda ita ma'aikata ta tsara shi to wannan bai ya halatta an gane ku kamar misali ka yi abin da yanda ita ma'aikata ta tsara kwantar inda ga iya yanda zai yi tafiya ka yi abin da zai sabbaba mashi jinkiri ya ki tafiya don karkaci kuɗi mai yawa wannan baya halarta haramu ne darasi ne yau za mu je har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda bayani ya gabata muna cikin kitabu zaka mun tsaya karshen babi na 58 kai tsaye za mu tashi farkon babi na 59 قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب هل يشتري صدقته ولا بأس أن يشتري صدقة غيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى المتصدق خاصة عن الشراء ولم ينهى غيره malam Allah ya ji kansa ke cewa wannan babi ne na musamman wanda ke bayani dangane da cewa shin na halatta musulmi ya sayi kayan abin da ya yi sadaka da shi misali ka ɗauki abu ka bada shi sadaka sannan wanda ka ba shi sai ya fito da abin yana tallatawa shin ya halatta ka cire kuɗi ka saya shine tambayar kenan za mu ga amsar ta a ƙarƙashin hadisan da malam ya zo da su a baban sai ya ce wala ba a sa'an ya shitariya sadakata gairi malam ya ce ban laifi mutum yakan iya sayan kayan sadaka ta wani ma'ana wani ne ya ɗauki sadaka ya ba mabukaci wannan mabukaci sai ya fito abin yana sayar da shi ba laifi kai za ka iya saya misali babur ne aka ɗauka aka ba mutum fi sabilillahi sadaka ya ga baya bukata sai ce ina mai saya kai ya halatta ka saya an gane ku saboda kai ba kai ka bashi sadaka ba shine ya ce wala ba asa an ya shariya sadaka ta gari ba laifi mutum yakan iya sayan kayan sadaka na wani na waninsa me yasa sai ya ce li annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna ma na hal mutasaddiqa khassatan an shira' wanda yi sadaka shi kadai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana dangane da sayan kayan da yi sadaka da shi walan yan hagaira amma bai hana wani ya sayi kayan sadakar da wani ya ma wani an gane ku in wani ya ba mabukaci sadaka mabukacin ya fito da kaya zai siyar kai ya halatta ka saya amma in kai ka ba da sadaka to baya halatta ka saya tun anan kenan za mun samu amsar wannan mas'ala qala haddathana yahya ibn bukayr qala haddathana al-layth wa ibn sa'ad al-fahmi al-misri an uqayl wa ibn khalid an ibn shihab huwa az-zuhri an salim wa ibn abdullah أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يشتريه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فقال لا تعود في صدقتك وبذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يترك أن يبتاع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك بن أنس وابن مالك الأصبهي المدني الإمام دا الإمام دا إمام دار الهجرة عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتري ولا تعود في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه wato abdullahi dan umar allah ya kara musu yadda ke ba da labarin mahaifinsa umar ya yi sadaka da wani doki domin a hau a fita yaƙi na ɗaukaka addinin allah za mu iya ɗauka na darasi a nan shi ne ƙoƙarin taimaka ma mayaka ma'ana masu jihadi domin ɗaukaka addinin Allah iya abin da yake kan mawadata shine su kawo musu agayi ta kowane ɓangare bakin gwalgwadon ikonsu maimakon misali a irin wancan lokaci ana ba da doki wanda doki a wannan lokaci za ka ɗauke shi daidai da misalin katkat ta miliyan hamsin a yau kamar misali ka ɗauki mota ka bada domin fita wato ƙauyuka wajen wa'azi da sauransu to shine a nan umar allah ya ƙara masa yadda duki ya saya na musamman ya ba wani daga cikin sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin cewa ya rike duk lokacin da yaƙi ya tashi kawai ya hau a fita da shi wanda kar mu manta a wannan lokaci fa ba kowa bai ke da ma halin mallakar doki wanda ka koma cikin sira kaga duka dawakai nawa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita yakin badar da su shine anan yake cewa tasaddaqa bi farasin fi sabilillah Umar ya dauki doki na musamman ya bada shi sadaka domin yaki na daukaka addinin Allah fawaje da huyu ba umar sai ya samu wannan doki an kawo ana nihin a sayar da shi a nan za mu gane cewa duk lokacin da ka ɗauki abu ka bada fi sabilillahi wanda ka ba shi fi sabilillahi ya shiga ƙarƙashin mulkin shi an gane ko zai iya sayar da shi ya sanya kudin a wasu abubuwa waɗanda suke na maslaha ta wannan kai in dai ka riga ka bada to kayi dan Allah abin da ya biyo baya wannan ba naka bane ba to a nan Umar sai ya ga dokin an kawo shi za a siyar da shi fa arada an ya shitarya Umar sai ya yi nihin ya sayi wannan doki kaga anan bai masa inkarin cewa me yasa zaka fito da wannan doki ka sayar da shi saboda shi umar ya riga ya fita daga karkashin mulkin shi amma kuma karka fahimci cewa kawai haka ne fa ya kawo wannan doki bayan an bashi ya kawo zai saida saboda dokin ya samu wata illa kamar yadda za mu gani a cikin wacce riwaya ta gaba ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمر عمر سيتفي وجم زن الله صلى الله عليه وسلم ya nemi shawararsa da umarninsa ya ce ya rasulallahi doki da na bada na ga an fito da shi za a saida amma ina da bukatar na saya yaya ya halatta a nan shine za mu fahimci cewa musulmi baya halatta ya kaɗi gabansa ya aikata wani abu abinda yake da kai kawo a kan shi tare da cewa kaga kayan sidawa ka saya wannan halakli to amma umar anan yana da kai kawo akan cewa dokin nan fa shi ya bada shi fi sabilillahi shin a matsayinsa ya bada shi fi sabilillahi ya halatta ya zo ya saya don haka anan umar sai ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shawarce shi ya nemi umarninsa faqala kenan anan shine komawa ga malamai dangane da duk abin da ya rikita a kanka a matsayinka na musulmi abin da ka kasa gane halaccin shi ko haramcinsa to sai ka koma ka tambayi masana kamar yadda Allah ya ce mana fasalu ahlal zikiri in kuntum la ta'lamu faqala sai manzon Allah ya ce da Umar la ta'ud fi sadaqatik kar ka koma game da dawo abin da kai sadaka da shi zuwa gare ka kar ka sake ka koma abin da kai sadaka da shi kai kokarin dawo da shi gare ka ko ta hanyar saya ne manzo Allah ya ce masa kar ka koma sai ce fa bi zalika kana ibn an gane ko kenan anan menene zamu iya fahimta anan haramun ne musulmi abinda ka dauka ka bada shi sadaka ka dawo ka siye shi haramun ne saboda anan hani ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma Umar sai masallata udfi sadaqatik kar ka koma ka dawo da abin da kai sadaka da shi ko ta hanyar saya ne baya halatta sai ce fa bi zalika kana ibn umar radiyallahu anhuma la yatruku an yamta a shay'an tasaddaqa bihi illa ja'alahu sadaqa a sanadiyar haka abdullahi dan umar bai taba barin wani abu da yayi sadaka da shi bayan ya yi sadaka da shi ya koma sayan abin sai ya sake mai da shi sadaka ma'ana shi ibn umar duk lokacin da ya yi sadaka da wani abu idan ya ga ana sayar da abin ko aka yi dace ya sayi abin ba tare da ya san cewa ashe abu ne wanda shi ya bada sadaka a farko to sai ya sake yin sadaka da shi ya fitar da shi daga karkashin mulkinsa a nan shi ibn umar allah ya kara masa yadda iya abin da ya fahimta abin da ka yi sadaka da shi ya halatta za ka iya saya amma za ka iya saya amma ba za ka bar shi ba a ƙarƙashin mulkinka yana komawa ya sayi abin da ya yi sadaka da shi amma take yanke idan ya saya kuma sai ya koma yin sadaka da shi shine a nan ya ce wa kana bin umar radiyallahu bi zalika kana bin umar radiyallahu anhuma ya ce a sanadiyar haka abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda ya kasance la ya turuku an yabta a shay'an tasaddaqa bihi baya barin wani abu da yayi sadaka da shi idan ya saya illa ja'alahu sadaqa sai ya kuma mai da shi sadaka ne ma'ana sai ya sake yin sadaka da shi wannan kenan za mu iya fahimtar yanda magabatan kwarai suke da kokari wajen biyar dokokin Allah subhanahu wata'ala da ruku da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Abdullahi dan Umar yana ɗaya daga cikin su a cikin sahabbai waɗanda za a sa su a layi na farko dangane da ɗabbaka umarnin Allah subhanahu wata'ala da manzonsa riwaya ta biyu zaid ibn aslam daga mahaifinsa yake cewa na ji umar allah ya kara masa yadda na fadar cewa hamaltu ala farsin fi sabilillah na dora wani mutum akan doki na musamman domin yaƙi na ɗaukaka addinin allah ma'ana ya ɗauki doki takanas ya bashi a matsayin cewa in jihadi ya tashi ya hau fa a ba'ahu alladhi kana inda umar yace wanda dokin ke wajensa sai ya tozartar da shi ma'ana baya kula da dokin baya bibiyar shi dangane da bashi abinci har ya kai dokin ya rame ya kanjame an gane ku ya samu rauni fa'arattu an ashtaryahu sai ya fito da wannan doki zai sayar da shi umar ya ce ni kuma sai na yi nihin na sayi wannan doki wa zanantu annahu yabi'uhu bi rukhas umar ya ce sai na yi zaton cewa zai sida shi da rage tun da doki ya riga ya rame ya huddo shi zai sida shi umar ya ce sai na yi zaton cewa zai sida shi da rage don haka sai na yi nihin in saya fasa alitun nabiya sallallahu alaihi wasallam sai na tambayi manzon allah sallallahu alaihi wasallama shin ya halatta na sayi wannan doki faƙala la tashtari manzon allah ya ce karka sake ka saya wala ta udufi sadakatik mazan Allah ya ce karka koma game da dawo abinda kai sadaka da shi wa in a abaka hu bi dirham ko da zai saida maka shi tanga daya ma'ana ko dala ɗaya zai saida maka shi mazan Allah ya ce karka saya mice ce illar sai mazan Allah ya ce fa innal aida fi sadakati domin mai komawa game da dawo da kayan sadaka shi kayi sadaka da abu in ma ka kwace ko kuma ka saya ka dawo da shi karkashin mulki ban Allah ya ce kal aidi fi kai wato kamar mutumin da zai yi amai ne ya koma ya cinye amansa kamar yadda a wata riwaya yake cewa kalkalbi ya hudu fi kai kamar kare ne da zai yi amai ya dawo ya cinye amansa daman ɗabi'a ce da al'ada ta kare idan ya yi amai kai tsaye zai dawo ya cinye amansa wannan kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana nuna mana aibin mutum ya yi sadaka ya sayi kayan da ya sai da sadaka ko ya amshe wannan duka baya halatta saboda yana daga cikin siyagu tahrim siga wanda ake gane haramcin abu shine a kamanta shi da abu wanda yake mummuna kamar yadda a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kamanta mana komawa mutum ya mallaki abin da ya yi sadaka da shi ta hanyar saya wannan daidai ne da mutum ya yi amai ya dawo ya cinye amansa a nan wasu malamai suka ce illar shine kasancewar mutumin da ka bashi abu sadaka idan kai ka buƙaci saidawa to jin kunyarka zai iya saida maka abun ba tare da ya kai kimar yadda ya kamata a saida misali ni ne na baka wannan babur a kaɗan wannan babur zai jika ɗari biyu sai ka fito sai ka ce kana son ka saida shi idan na ce ina so ka ga so da yawa ta za a yi kawai ka bada abin da ka bada ba za a yi ciniki ba kamar yadda ya dace in na ce jikka dari na sai wannan baburkin da kunya ka ce mana a'a baka saida ba to shine anan shi umar me yake cewa fa zanantu annahu yabi'uhu bi rukhas yace sai na yi zaton cewa zai saida shi da rabi shine anan malamai suka ce illar kasancewar akwai wani nau'i wanda yake na zalunci wanda ke kasancewa so da yawa mutum ba zai saida maka abun ba da yanda yake kimar shi wasu malamai suka ce anan abin da yake nunawa saboda kai abu ne ka dauka ka riga ka ba da fi sabilillahi iya abin da kake nema sakamako na ranar kiyama to lokacin da kuma za ka dawo ka saye shi kenan a nan tamkar ka fifita wani amfani ne na rayuwar duniya akan abu wanda yake na lahira to don haka kenan wannan ta hanyar saya duk abin da mutum ya yi sadaka da shi to bai ya halatta shi ya saya amma wani yana da halaccin da zai saya amma idan ya kasance ta hanyar gado abu ya dawo gare ka ko ta hanyar kyauta an gane ko ko ta hanyar sadaka to wannan ba laifi misali kai ne ka ba mahaifinka gida ko ka ba shi wata mota ko ka ba shi dai wani abu wanda yake na amfani Allah ya masa rasuwa wannan abin da ka ba shi sadaka sai ya dawo a cikin kasanka na gado to wannan ya halatta ka mallake shi ko ka ba mutum abu sadaka shi sai maka kyauta da shi to wannan ba laifi duka za ka iya amsa amma ta hanyar saya bai ya halatta mutum ka dawo ka saya babu ma yuzkaru fi sadaqati lin nabi sallallahu alaihi wa sallam wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da aka ambata na yin sadaka wato ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin ya halatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ɗau sadaka a bashi ko kuwa قال حدثنا آدم وابن أبي إياس قال حدثنا شعبة وابن الحجاج الواسطي الأتكي قال حدثنا محمد بن زياد أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه أنه قال أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ ليقرحها ثم قال أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة wato abu huraira allah ya kara masa yadda ke cewa alhassan ibn ali ibn abi talib shi kan manzon allah sallallahu alaihi wasallam allah ya kara musu yadda ya ɗau dabino daga cikin dabino na sadaka ma'ana ɗan dabino ɗaya tak ya ɗauka daga cikin dabino na sadaka wannan kwa kasancewar an yi dace ne wata rana an kawo dabino na zakka an tare a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya zo yana raba wannan dabino Hassan yana kan cinyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin raba dabino manzon Allah bai ankara ba Hassan sai ya dauki dan dabino jefa bakinsa yake lakutawa lokacin da yana yaro ƙarami bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama rabon wannan dabino ya dauki Hassan ya dora kafadarsa manzon Allah sai ya jinyo ya biyo jikin shi waiwayawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake sai ya ga dabino a bakin Hassan sai manzon Allah ya ce masa kik kik ita wannan kalima kana da fuskoki wajen yin lafazi da ita fuska ta farko shine kama kafun kin kasra ma'ana wasali kasa ka'un kin kuma sai ka masa sukun kenan ka ce kih kih ko kuma fuska ta biyu kafun kin sai ka masa wasali sama ka'un kin sai ka masa dauri kenan sai ka ce kah kah fuska wadda take ta uku kenan bayan kama kafin kin wasali sama kenan sai kama ka'un kin tanwin an gane ku ka ce kakhin kakhin ko kuma kama kafin kin wasali kasa sannan shi ma ka'un kin sai kai masa tanwin ka ce kikhin kikhin wannan kalima kalima ce wadda take ta tsawatarwa dangane da abin da bai dace ba duk wani abin da ake kyama da shi kamar misali wanda ko a yarenmu na hausa akwai irin wannan kalima an gane ku duk da cewa an dan canza mata fuska sai a ringa kai kai kai idan mutum ya yi kenan abin da bai dace ba tare da cewa ita kai tana fa'idantar abin da misali kake mamaki a kan shi da sauransu to ita ce ake canzawa ana to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi amfani da wannan labazi me yasa shine yace li yadrahu domin hakan ya furzas da wannan dabino da ke bakinsa sai aka ƙara ta litta'kid yace kih kih sun maƙala sannan sai manzon Allah ya ce da shi bayan hakan ya yadu dabino amma sha'urta an na lana a kudu sadaka zan Allah ya ce haba hasan shin baka san da cewa mu ba ma cin sadaka kamar yadda yake cikin wata riwaya ta al-Imam Muslim zan Allah ya ce masa amma alimta an na lana a kudu sadaka an gane ko ko kuma amma tariku an na lana a kudu sadaka shine a cikin wannan lafazi ya ce amma sha'urta an na lana a kudu sadaka shin baka san da cewa mu ba ma cin sadaka wannan kenan na tabbatar mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsayinsa ya wuce cin sadaka ba shi ba duk wani jini wanda yake na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma cin sadaka gare shi haramun ne illa kasancewar a cikin dangin nashi suwa malamai akan magana wadda take mafi rinjaye suka ce su ne banu hashim da banu al-muqtalib ƴaƴan al-muqtalib da ƴaƴan hashim gaba ɗaya su zuri'as wannan cin sadaka haramu ne domin jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tare da cewa al-imamu malik da al-imamu abu hanifa su sun takaita haramcin cin sadaka ga wato su ne banu hashim banu hashim kwa su ne kamar misali 'ya'yan abu ɗalib an gane ko misali 'ya'yan aliyu zuri'ar ali gaba ɗayansu haramun ne cin sadaka hakanan 'ya'yan ja'far ibn abi ɗalib shi ma duka gaba ɗaya zuri'ar shi haramun ne gare su cin sadaka haka wato 'ya'yan aqil ibn abi ɗalib haka 'ya'yan al'abbas ibn abdulmuttalib haka nan 'ya'yan wato wannan hamza ibn abdul muttalib idan ka tattara su waɗannan su ne ake kiransu banu hashim gaba su haramun ne wato cin sadaka menene dalili na malamai da suka rinjayar da cewa waɗannan banu hashim da banu muttalib su ne cin sadaka zakka ta zamanto haramun a kansu suka ce domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tarar da su a cikin kumsi wanda Allah subhanahu wata'ala ya kasa ya bashi da duk waɗanda suke dangin shi can cikin suratul tauba wa alamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير da can faɗarsa ma a Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walin rasuli wali zil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabili kai la yakuna dulatan bainal aghniya minkum وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب to don haka a cikin alhumus na ganima in aka samu waɗannan dangi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna da haƙƙi kamar yadda Allah ya kasa a cikin alkur'ani ya basu haka a cikin alfai an gane ku dukiyar da aka same ta ba tare da fafatawa ba a fagen fama wanda an kai ma kafirai farmaki suka watsi suka bar dukiya wannan ganima in a kwasa dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna da haƙƙi a cikin ta to kasancewar manzon Allah ya sanya ma ya sanya ma waɗannan banu Hashim da banu Makali babu wasu daga cikin Qurayshawa wanda manzon Allah ya ba su in ba waɗannan ba dan haka malamai suka ce to waɗannan ya nuna cewa cin zakka gare su haramun ne ya taƙaita akan banu Hashim kenan da banu Makali illa kasancewar malamai suka ce wannan kenan in ya kasance ana ba su haƙƙinsu amma duk lokacin da aka wayi gari ba a ba su haƙƙinsu irin wannan kumusi da sauransu to anan ya halatta su karbi sadaka saboda wannan shine abin da Allah ya canza musu maimakon su karbi sadaka wanda matsayinsu matsayi ne wanda yake madaukaki menene illa yasa ubangiji ta'ala ya haramta ma manzansa cin sadaka saboda kasancewar kamar yadda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana a wata riwaya lokacin da al-Abbas ibn Abdul Muttalib ya nemi cewa manzon Allah ya bashi manzon Allah yake cewa inna alu muhammadin la tahillu lana sadaka inna ma hiya wasaqun min awsaqin nas aw kama qala manzon Allah ya ce ita zakka ya ce dauda ce daga cikin dauduka na mutane ma'ana datti ne mu matsayin mu ya wuce mu ci zakka don haka shine a nan malin ya yi babi na musamman kenan wanda yake nuna mana kwata-kwata wato iyalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi kansa wato baya halatta su ci zakka wasu malamai suka ce abin ya taƙaita a kan sadaka ta wajibi zakka amma a magana mafi inganci sadaka ta wajibi da ta neman lada gaba ɗaya haramun ne a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato da ahlul bait wannan kuma na nuna mana ashe kasancewar shugaba a tsari wanda yake na musulunci shi yake jibintar wato tattara dukiyar zakka daga wajen mawadata shi zai tattara ta ma'ana duk wanda ya ware zakka shugaba zai kawo ma wannan shugaba shine zai jibinci raba ta ga waɗanda suke mabukata sannan kuma wannan yana nuna mana dangane da abin da ya shahi al'amari na jama'a ba laifi akan iya kai shi masallaci a yi kamar yadda a nan zakka al'amari ne wanda ya shafi jama'a maza Allah sallallahu alaihi wasallama yake tara ta a nan masallaci ya raba ma jama'a amma ba ka ce ba a tutun da maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya tare dukiyar zakka a masallaci kenan zan iya kai misali ba ga ta in aje a masallaci ko in maida shi mangaza da sauransu wannan duka baya halatta a nan abin da ake kallo al'amari wanda yake na jama'a sannan wannan yana nuna mana kuma kankanan yara ba laifi dangane da shigar da su masallaci kamar yadda a nan masallaci ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga da ɗan jikan shi Hassan kuma a lokacin nan yana yaro kare sannan wannan yana nuna mana kuma yara suna buƙatar aladautar da su dangane da duk abin da zai amfane su dangane da kuma duk abin da zai cutar da su a tsawatar da su ko da sun kai matsayin ba sa fahimtar menene hikima don ba a ce yaro karami ba ne ba in ya girma ya fasa komin yarinta shi in yayi abin da ba daidai ba to bayyada cewa a bar shi ya zarce akan haka domin sai ya mai da abin al'ada shi kuma abin da ya dace kenan a ba shi training ya saba ya san da cewa irin waɗannan abubuwa ba su dace ba a shari'ance sannan kuma wannan yana nuna mana yaro a shi koda baya fahimtar abu ba laifi akan iya wani ɗinsa kaga a nan hassan yana yaro karami maza Allah ya ce masa amma shagurta an na lana a kullu sadaka shin baka san da cewa mu ba ma cin sadaka shi hassan ya san ma menene cin sadaka menene haramcin ta amma a nan manzon Allah ya masa me yake nihi a nan dan wanda yake da hankali shi ya fahimci me ake nihi sannan kuma wannan yana nuna mana in ka hana mutum abu to ya dace ka nuna masa illar abin da yasa ka hana shi nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana Hassan ya ce masa maza ya fuddo wannan dan dabino manzon Allah sai ya nuna mishi illar ya nuna masa sababin ya ce domin ai mu cin sadaka baya halatta gare mu باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da halaccin yin sadaka ga barwan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lafazin mawali jam'i ne na maula idan aka ce maula shine yantaccen bawa bawan da yake mallakar ka idan ka yanta shi to wannan kai kai ne maulan shi an gane ko wannan bawa maula ne amma nawa naka ne saboda kai kake rike da alwalaicin shi to shine a nan wannan malam yayi babin da ke bayani dangane da halak ne barwai waɗanda suke na matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ɗau sadaka a basu duk da cewa game da su matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malamai sun yi sabani shin su ma sun shiga karkashin ahalin baiti dangane da haramcin cin sadaka ko kuma ba sa ciki tare da cewa akwai hadisi sahihi hadisi ne hasan wanda wato ibn abi mulaika Allah ya ji kansa ya rawaito daga Aisha Allah ya kara mata yadda aisha take cewa da shi inna alu muhammadin la tuhillu lana sadaka mu iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sadaka ba ta halatta gare mu kaga wannan dalili ne a bayyane wanda yake nuna hatta da matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama haramun ne su ci sadaka me yasa saboda suna cikin garkashin iyalinsa kamar yadda ita aisha Allah ya kara mata yadda wato ta bayyana a cikin wannan riwaya to in an ce matan shi sadaka ta haramta gare su to ina gabarwansu tare da cewa akwai hadisi shi ma hadisi ne sahihi wanda wato al'imamu tirmidhi ya fitar da shi ya inganta shi hakanan al'imamu ibn hibban wanda abu rafi ya rawaito shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa inna la tahillu lana sadaka wa inna mawali alqawmi min anfusihim wanda shi abu rafi maula ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya ce masa mu sadaka ba ta halatta gare mu barwai na mutane suna daga cikin jinsinsu ma'ana suna daga cikin karan kansu ma'ana hukuncinsu ɗaya tare da cewa bara na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cewa yana daga cikin wannan tare da cewa malamai suka ce a'a ba yana nuna cewa ba a karan kansu ta kowane bangare suna daya don haka a nan malam ya shigo da wannan yana nuna kenan su barrai waɗanda suke na matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su wannan ya halatta a basu sadaka shine ya shigo da wannan hadisi قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب هو عبد الله المدني عن يونس وابن يزيد العيلي عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة أؤديتها مولاة لميمونة رضي الله عنها من الصدقة قال النبي صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بجلدها قالوا إنها ميتة قال إنما حرم أكلها قال حدثنا آدم وابن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم وابن يزيد النخعي عن الأسود وابن قيس النخعي عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة, بريرة للإتك وأراد مواليها أن يشترئوا ولاءها فذكرت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق قالت وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقلت هذا ما تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة ولنا هدية wato abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda ke cewa wata rana manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya samu wata tinkiya matatta an gane ko ma'ana katari aka yi manzon allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ga wata tinkiya matatta kamar yadda yake cikin wata riwaya can sun ja ta za su kai ta juji su yadda manzon Allah sai ya gansu udiyata maulatul limaimuna min sadaka wanda wannan tunkiya an yi kyautar ta ne an bada ta sadaka ne ga wata intacciyar baiwa ta maimuna matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce aka ba ta wannan tunkiya daga cikin dabobi waɗanda suke na zakka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ga sun ja bungar tunkiyar za su kai ta jirgi su yarda sai ce da su hallanta fatun mai jildiha shin yanzu ba za ku hede ku yi amfani da fatar ai ya fi maimakon ku je ku yadda ta gaba daya qalu inna hamaita suka ce ya rasulullahi ai mushe ce suwa iya tunanin su da fahimtar su kwata-kwata mushe haramu manzo Allah sai ya ce musa inna ma haruma akluha cinta shine ya zama haramun cin mustai shine haramun amma a fiɗe a yi amfani da fatar ba haramu ba ne har ma a wace riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna musu cewa ga yanda za ku yi kuje mai ta ruwa da baga ruwa idan kuka sanya ya tsarkake ta an gane ku a shahid dai a nan barrai waɗanda suke na matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ya halatta su ci sadaka an gane amma sabani ga su matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a karan kansu baya halatta su su ci zakka amma barran su bayan su waɗanda suka yantar da su wannan ya halatta a basu kamar yadda anan ita maimuna yantacciyar bai wacce ce aka ɗau tinkiya ta zakka aka bata kuma dabbar ta mutu za a kai a yadda manzon Allah ya ce me ya me zai hana ku hidi ku dau fatar ku yi amfani da ita suka ce mushe ce manzon Allah ya ce a cin shine ya zama to haram wannan dalili ne kenan a bayyana dangane da barran manzon matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba za ka kwatsa su da matan manzon Allah ka musu zubin goro ka ce gaba ɗayan su baya halatta su ci zakka domin a can ya ce wa inna mawaliyal qaumi min anfusihim sannan wannan dalili na biyu hadisin aisha allah ya kara mata yadda take cewa wato aswad ibn yazid ibn qais an-nakhai yake cewa aisha allah ya kara mata yadda ta yi nihin ta sayi wata baiwa wadda ake kiranta barira domin ta yantar da ita wata baiwa ce wadda take kai kawo gidan manzon allah sallallahu alaihi wasallama tana ma aisha hidima masu gidanta sai suka dora mata fansa wajen kusan ukiya ta kai wajen goma sha biyu ta tattara wannan dukiya ta kawo ta zaman tudiya to abin sai ya tsananta a kanta ta kasa biya masu gidanta sun dora mata fansa wanda daman ita fansa in kana da bawa Allah ya kwadaitar da mu a cikin alkur'ani cewa mu dora musu fansa don ita shari'a ta musulunci ita ta shar'anta mana ta halitta mana mu riƙe wasu a matsayin bayi waɗanda muka kai musu yaƙi suka ki musulunta idan muka kama su sun zama bayan mu amma shari'a ta musulunci ba tana son ba kullum bawa ya zamanto a ƙarƙashin ka su ake ka yi ƙoƙarin yadda za ka ba shi yanci don haka a nan ubangiji ta'ala yake cewa wallazi ne ya fita sunan kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhu min alimtum fihim khaira to a nan masu gidanta sai suka dora mata fansa sai ta zo sai ta faɗa ma aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aisha sai ta ce da ita je kiki gaya musu in sun yarda sun amince take yanke zan haɗa musu kudaden da suka dora miki amma alwalanci na wani aisha daman ta san abin da yake tsari na musulunci in ka sayi bawa ka yanta shi kai kake da alwalaicin shi to amma don ta ƙara tabbatar musu barira ta je ta faɗa musu sai suka ce a in dai aisha ta yarda to ta ba da kuɗi a kawo mana amma mu muke rike da alwalaicin ki shine nan ta ce wa arada mawaliha an yashtari wala'aha masu gidan ita barira sai suka yi nihin sima aisha sharaɗin cewa suke da alwalaici lokacin da barira ta zo ta gaya ma aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sharadin da masu gidanta suka mata aisha sai ta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labarin abin da ya wakana manzon Allah sai ya ce da aisha ishtariha zuba kudi ki saye ta an gane ko fa innamal wala'u liman atab wanda ya yanta bawa manzon Allah ya ce alwalaici na shi ne wanda hadisin nan malam ya takaita shi yana da kissa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi yayi khutba yake cewa me ya samu mutane za su ringa sharadi sharadin da baya cikin hukuncin Allah manzo Allah ya ce duk wani sharadi in dai baya cikin hukuncin Allah ko ya kai sharadi dari manzo Allah ya ce batacce ne shine anan manzo Allah ya ce sayatta yantata fa innamal wala'u liman atak wato alwalaici na wanda ya yanta ne in ka yanta bawa kai kake da alwalaicin shi idan wannan bawa misali ya mutu ba shi da magadi to kai za ka gaje shi qalat aisha sai take faɗa ta ce wa utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama bilaham an zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wani nama a dafi fa kuntu sai na ce masa haza ma tusiddiqa bihi ala barira ya rasulallahi wannan nama yana daga cikin naman sadakar da aka ba wato ita ce wannan barira an gane ko nama ne na sadaka ita barira aka bata faƙada sai manzan Allah ya ce huwa laha sadaka ita barira wannan nama gare ta sadaka ne e ita sadaka aka bata amma wala na hadiya mu kuma a wajenmu a matsayin kyauta ne saboda duk lokacin da ka ba mutum sadakar abu ya riga ya zama mallakar shi kenan shi zai yi yadda ya ga dama da shi kenan ita a matsayin sadaka ne manzan Allah ya ce amma mu da kuma ta bada aka mana ita barira manzan Allah ya ce mu kuma kyauta ne ba sadaka ba ne tunda ya riga ya fita daga karkashin mulkin ta ya riga ya zama mulkin ta kenan a nan kuma matsayin kyauta ne mu ta mana kaga a nan ni ne ne mahallin shahida a nan kasancewar Aisha ta ce masa wannan nama ne na wanda aka yi sadaka da shi ga barira kenan a nan manzan inda a ce barrai waɗanda suke na matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama haramun ne cin sadaka da manzan Allah ya ce daga yau karta sake amsa bai ya halatta don haka a nan kenan na nuna mana su barrai waɗanda suke na matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam matsayinsu halaka ne su ci sadaka na ganin lokaci ya tafi na ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك